أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna kare godiya yabo da jinjina ga Ubangiji Allah madaukin sarki wanda ya bamu ikon haduwa a wannan yini na 20 ga watan 8 shekara ta 1443 wanda yake yayi daidai da shekara ta yayi daidai da 24 ga watan uku shekara ta 2022 wannan shine karatu na 18 a cikin jerin karatuttukan littafin iziya kamar yadda Allah ba mu iko muka faru ya Allah kai muke roƙo kai mana arzikin fada da aikata abin da ke shine daidai aka san haka kuma Allah kare mu na'am to sai kun tuna min nani zamu tashi na'am na'am to za mu tashi ne kuma a cikin sharuɗa na sallah insha Allah shi ne matashiyan karatunmu idan aka ce sharaɗi mai ake nufi in an ce sharaɗi shi ne abinda ibada ba za ta yi basu da shi kamar nan shara'idu salati arba'atun sharaɗan sallah guda hudu ne taharatul khabathi anil thawbi tsarkin khabathi ga barin tufa ma'ana a tsarkake tufafi walbadin da jiki daga dauda wato kenan duk wanda zai sallah wajibi ne ya zanto jikin shi na da tsarki tufansa na da tsarki a ce kaga sallah ba ta ingantuwa inda mutum zai je yi sallah yana mai janaba da gangar kuma yana da ikon ya wanke jikinsa ba zai yi ba yana da iko ya wanke jikinsa kuma ga abin ya tanada dole ne sai ya wanka sa'annan sai ya zo abin nan illa inda aka samu lokaci ya ƙure ya yi ƙunci to nan mutum ya samu ya yi taimama don ya zo ya sallah in ya sallah daga ba sai ya je ya yi wankansa walmakan da kuma tsarkin guri wajibi ne inda za ka yi sallah ya zanto guri ne mai tsarki sharadi ne ba a yin sallah a inda yake ba mai tsarki ba mai najisa amma da za ka shimfiɗa leda a kan najisa ta yadda danshin najisan nan bai bullowa kan leda wannan babu komai sai ka yi sallanka a kai idan lalura bukatuwa ta sa haka ibtida'an a mafarin matakin farko wadawaman da kuma a dawwame watan tun farkon ibada har zuwa karki wata hartul hadasi da shari'in nabi kuma shine tsarkin hadasi ibtida'an wadawaman kazanto kana cikin tsarki na hadasi tun farkon sallanka har zuwa kuma karkin sallanka zaka dawwamta a cikin wannan halin saboda haka ashe kaga ingancin kullatuwan sallah sharaɗi ne wajen samun mene tsarki idan babu tsarki to sallah bata ingantu ba matukan mutum yana da iko akan haka a nan ne kuma nukan jawo hankalin yan uwa waɗanda za ga mutum ya je ya fara bawali bai gama bawali ba kuma sai ya mada al'auransa ya sa wanda ya tashi to wannan kuskure ne gaskiya akwai matsala duk wanda yake zantuya da mumunta akan irin wannan hali bai tubin ma Allah ba Allah ya gafarta masa ba har ya bar duniya to sai an azabtar da shi a cikin kabarinsa kuma ibadansa za ta iya lalacewa kuma yin ibada ta lalace kuma ai ba ai abu al'amari ya lalace gaba ki da saboda haka dole ne sai ka tabbatar da bawli ya gama fita bayan gida ya gama fita sa'an nan ne sai ka zo kai alolanka a sai kai tsarki bayan haka kuma ka zo kai alola kai ibada Allah ka samu dace fi kulli salatin ana son kuma wannan dawwamantuwan tsarkin ya zanto a cikin kowace sallah ce sallah ta farilla ko ko ta wajibi za ta ruku in ma'abuciya ruku'u wasu judin da sujada wa gairi ha da makamancinsu duk sallar da za a yi mata ruku'u da sajada sharɗi ne sai an sami tsarki na khabasi da hadisi matukan mutum na da ikon haka ashe kun ga tambaya sujudi shukuri sujudi tilawa yaya wa gairi ha ta amma ya ce fi salati fi kulli salatin zati ruku'in kun gani wasu judin duk sallar da za a sami ruku'u da sujada dole sai an samu wannan tsarkin abin da nake so in ce shin sharadi ne idan za ka yi sujudi shukuri ko kuma sujudi tilawa kana da alula ba sharadi ba ne shi ko ba ka da alula za ka yi kun gane saboda mene ai ita ba ta da wa in kana sajada ce amma ba sallah ba ce ai ba ta da ba ta da mene ba ta da ruku'i ba ta da kabaran harama ba ta kuma ba ta da kabaran harama mun fahimci wannan ko kun sa akwai wanda suka tafi akan yin sallaman ma in ka kudurta a cikin niyyarka a cikin zuciyarka cewa ka fita sallah shikenan ba sai ka ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi ba akwai wanda suka tafi akan haka kun gani yawwa wai shin in zaka fita sallah dole ne sai kai sallama tare da niyya ko ko a idan ka kudurta niyyar fita sallah ya ishe ka ba sai ka ce assalamu alaikum warahmatullahi ba akwai wanda suka tafi kawai akan kudurta za kudurta ne a cikin niyyar ka kawai shikenan ka fita sallah kawai shikenan ya ka kuma fitan ba sai ka ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi ba shi yasa muna fatan idan Allah ya kai mu bayan sallah nan muna fatan samun wani lokaci za mu zo mu karanta za mu ɗauki usulubin karatuttukan hadisai da kuma tafsirin Kur'ani ko kamar da na faɗa muna fatan mun kowa ne mu ya nemi fathul kadir na limamu shaukani fathul kadir na limamu shaukani tafsiri ne a a insha Allah ba zai kai ba a ba zai kai ba insha Allah eh in yayi ne in yayi ne in Allah da ya kai ya kai dubu goma nake gani insha Allah ta'ala na? mhm to muna fatan Allah shi kawo wanda za su taimaka mana da abin da za su yi littafin ko su siyo su kawo musu aiko mana da shi idan kuma haka ne to musulmi kakkawa mu yi biya dashin gata na'am ai ina fatan Allah da dai in ya kai ne dai kai 15,000 da yanzu in ya kai haka to kasan galibi dalibai masu karatun Allah ka samu dace Allah dai shi ya sari mana akan same shi ana samun shi kana ko ba same shi a nan ba ana zuwa kano za a same shi in Allah da za a same shi a kano tafsiri ne mai kyan gaske yana kunshi da mas'alola na fikihu mas'alola na kira'at mas'alola na lugha yana da kyau sosai kuwa insha Allah sun ta'ala za mu yi shi a ya kai ya danganta da kamfanin da suka buga akwai wanda yake ake buga cikin mujalladi biyar akwai wanda akan buga cikin mujalladi uku ma akwai wanda kuma cikin mujalladi hudu amma dai Allah da dai ba zai wuce biyar ba insha Allah fatul qadir lil imam shaukani insha Allah na kace okay na hadisi shi kuma zamu dauko tafsirul allam shine zamu bi mu karanta hadisan hada da sharhin gabaki da malam ba mu more karatu mana wallahi za mu karanta gundari ne kawai mu wuce abinmu a yi mana ayin ka shiga wallahi ta sirri alamun akwai ilimi ciki akwai ilimi ciki sosai to Allah shi yassare mana kuma ya ba mu iko don gaskiya malamai sai mun yi karatu ba to Allah ya sa muna yi asa a duniya da lahira na'am saboda haka sujudul tilawa ko baka da alola zaka iya yi sujudul shukuri ma haka ko baka da alola zaka iya yi kun gane saboda ba ta da ruku'u a yi ba sallah ba ce sajida ce sajida ce Allah shi yassari mana na'am a sallan gawa ita yau ita sai da alola sai da alola ka gani sai da alola wannan shi ne mafi karfi Allahu alam na'am eh amma mai sunanta sallah eh sallah sosai kuwa sai dai akwai ruku sajada ne babu ba sajada ne afwan ba ruku ba sajada ba eh amma sunanta fa sallah ne addu'a ce ko eh mafi rinjaye ki mafi karfi kenan Allahu alam zamu zo in Allah yadda zamu zo tafsir Allah in Allah da zamu zamu kallon karatu sosai na malamai Allah ya samu na ya sa na'am wa sitratul aurati ko da sitirta al'aura idan ka tashi zaka yi sallah sharadi ne ka sitirce al'auranka kada manta al'auran namiji daga cibiyarsa ne zuwa gwiwansa mace kofa dukan jikin daga baki da bi kafifin in za kuma ka sitirce al'auranka ana son ne ka suturce da sutura kafifin mai kauri to kalmar kafif da sa'un mai digo uku shi yasa ce bi bi musallafatin ay ghalib ma'ana mai kauri wa auratu rujuli al'auran namiji kuma tunda ya ce mana wajibi ne sharadi ne a suturce al'aura ko to yanzu idan baka sami a yanzu menene mai ci al'auran matukuna ko kuma ina ne al'auran namiji ya fara daga ina ne zuwa ina shine cewa auratul rajuli min suratihi al'auran namiji shine tun daga cibiyarsa ila rukbatihi zuwa gwiwon kafarsa abinda ke tsakanin nan guraren daga gwiwa har zuwa cibiya nan ne al'aura kaga abin da ya ɗori akan cibiya zuwa kafaɗu ƙirji baya wannan ba duba al'aura ba ne don ka zo yin sallah Allah sa kana da irin wandan nan buje sai ka jawo bujan har ka ɗaura zuwa ya rufe maka cibi dama a nan ƙasa ya sauka gwiwa to shi kai sallah ka na shi kenan sallan ka lafiya da ba matsala sai dai maka ruhe ne wa tukurahu wa tukurahu salatu bisarawil ko ka ce wani wani limami bai fahimci gurin ba sai ya dauka a kai sallar da wando shi ne makaruhi bayan gama ta da ikama da sauran sai koma gefe cire wando sannan sai gaba cigaba da sallah ai karatu sai ka je gaban malamai babu yadda za a yi karatu to duk wanda ya ce shi ba shi da malamai to shi kenan sai ya zama wayannan shayatin la yuhuna ila awliyaihim kenan shaytanu suka mushi wahayi kenan ko to mu ya fa alfahari da malamanmu Allah ka samu dace wa auratul mar'ati alhurra sannan kuma al'auran mace wacce take ya ba baiwa ba ma ajnabiyin tare da ajnabiyin ajnabiyin ta wanda yake ba muharramin ta ba jami'u badaniha shine dukkan jikinta ita mace zan za ta yi sallah za ta sitirce dukkan jikinta ga baki da illal wajha wal kaffaini face fuskarta da tafukan hannayenta guda biyu waɗannan ba al'aura bane to kaga can ya ce wa auratul mar'atil hurra ya kaga banda baiwa kenan banda baiwa kenan to sharadi na hudu sharadi na farko shine taharatul khabathi eh ita ita baiwan na'am e ita baiwan ba dole ne ta samu sutura a jikinta ga baki ɗaya ba in dai ta samu jikira sutura abinda ya sirtace mata kirjinta har zuwa a gwiwanta ko makamanci haka shikenan shikenan ba dole ne sai ta sirtace jikinta duka ba Allahu alam amma mafi karfi shine duk ta sirtace jikinta shine fa karfi ba domin kuma saboda ai al'aura ce wa in kana tana cikin dukiyan wani ne tana cikin dukiyan wani ne ba wani wanda ya isa ya zo ya ce zai mata wani abu ko makamancin wannan to Allah ya sa mu dace wastiqbalul qiblati da fuskantar sharadi na farko shine taharatul khabathi sharadi na biyu taharatul hadathi sharadi na uku sitratul aura sai sharadi na hudu istiqbalul qibla illa fil qitali sai dai banda halin yaki a halin yaki wannan ba dole bane a fuskanci alqibla halatul iltiham a lokacin da ake haduwa ake cinkoso halin da koran yaki takan murtike to idan a cikin yaki ne kana kan dokinka ne kawai duk inda ka ta kama za ka bara kalla za ka fuskanta ka bara sai ka fuskanta kawai Allah ka fuskanci arewa Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin kana sallah kana kai sara ko an kama ka tare Allahu akbar kana yi aka haka har ka kammala har ka kammala wa fi nafilati fi safari lil mubih lil qasri lil rakibi wa fi wa fi nafilati sannan kuma kun ga ce mana dole ne ka fuskanci sharadi ne ka fuskanci alƙibla ko amma banda halin yaƙi a cikin sallah wajiba to fin nafilati hakanan kuma da sallar nafila a safari cikin halin tafiya idan za ka yi tafiya almubi wanda aka halasta maka yin kaso da cikinsa to shikenan kana da dama in dai nafila za ka yi ka fuskanci gabas kai sallar lafilanka kana dama kuma duk inda ka fuskanta kai sallarka za mu ji idan Allah kai muka zo a tafsirar alam waɗansu malamai sun ce shari'i ne sai ka fara fuskantar alƙibla sai ka kabbara sannan ka ci gaba wasu kuma suka ce a'a saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kabbara yana bi fuskantar alƙibla a cikin sallar nafila da yi cikin halin tafiya to daga nan kuma sai ya ci gaba da sallarsa raƙumarsa ta fuskanci wani guri can ta karkace ma alƙibla to a cikin wannan halin tafiya dai waɗansu malaman kuma suna ganin ba dole ne sai ka fuskanci alƙibla ba ko ina za ka yi kabara ko ka ci gaba da sallarka amma mafi ƙarfi ka fara fuskantar alƙiblan ka kabara duk inda abin hawanka ta fuskanta to babu komai yanzu kai ne za ka tafi kaduna ko za ka tafi wani guri kuma kana cikin hali ne mai kyau a cikin motar ka ko kuma cikin motar haya ce ma babu wani wata matsala don ka juya ka kabbara ka fuskanci gabas ka ci gaba da sanin lafila mai mota na zuwa ya ja mota ya tafi shikenan kaga sai dai ka ta imai abinka shikenan babu komai da wannan ne nake gane malamai muna muna hasara da yawa mutum sai ya tafi Lagos da kana har zuwa Lagos ya je ya dawo bai samu dama ya ribanci daman yin ibada a cikin mota ba sai dai a ta shagalliya ko a ta bacci a ta bacci magzi na biya bada a mu yi kokari mu raya lokutanmu da ibada Allah ka samu dace wa man salla ila garil qibla duk wanda yayi salla ga wani sashi wani wanda yake wani alqibla ne nasiyan yana mai mantuwa falam ya alam amma bai san bai san haka ba hatta faraga min salatihi har sai da ya kammala sallarsa bayan ya idar da sallar sannan ne sun cewa ai ga gabas nan ko inda ya fuskanta ba ne gabas ba a da abadan zai maimaita har abada amma bisa ga hadisin nan da ke bayani akan yadda sahabbai suka yi tafiya a halin tafiya suka nemi gabas ya zanto ba su iya gane gabas ba amma sai suka yi kirdado kowane ya kirdaji inda ke tunanin ne gabas ya sanya alama ya sallarsa daga baya sai gashi watan bayan gari ya waye suka zo suka bincika sai gashi da yawa sun fuska sun kuskura alƙibla amma da suka dawo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce su sake sallah saboda haka kaga shikenan kayi sallah ashe ba nan ne gabas ba inda ka fuskanta to sai daga baya sannan ka sani to nan babu komai ba dole ne karama ba waje a fi zalika khilafun to kun ji ko an samu saɓani na malamai ra'ayoya na malamai akan wai shin zai mai tasalla ko ba zai mai tasalla ba waka za in kana jahilan haka nan ma idan mutum ya zanto jahili ne aw amidan ko kuma da gangar zai maimaita musamman halin da mutum ya zanto ya sallah da gangar to kaga dole ya maimaita sallarsa saboda ga inda ga inda alqibla yake mutum kuma yazo ya kuskure mutum yazo ya karkace yayi sallah ga wannan alqibla Allah ka samu dace insha Allah sun ta'ala sai mu dakata anan abinda Allah ya ba mu iko muka karanta daidai Allah ba mu ikon aiki da shi tare da lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimta da kuskure ne ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik